أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 17 da watan rabiun al-akhir shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 11 da watan 11 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mu shine itiqadu aimatul hadis aqida ta malaman hadisi na al-imam hafiz abubakar al-ismaili rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na hudu kuma shine na karshe wanda zan mu tsaya akan shi yana bayani ne akan magana akan sahabban annabi sallallahu gami da wanda ke kin su baya kaɗan yake cewa man gaza gaza hu makana duk wanda daraja matsayin sahabbai ya bakanta mushi rai ana ji mushi tsoron abin da yahi wannan dan Allah yana cewa Muhammadu Rasulullahi wallazina ma'ahu har zuwa ƙarshen aya wannan kuma da sahabban annabi ake yace wa qalu bi khilafihim duk wanda ya faɗi sabanin su ya faɗa dan Allah yana cewa wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati minkum yace a lokacin da suwa ake sako qur'ani gaban su da sahabbai kuma su aka ma wannan alƙawarin Allah zai ma mutanen banza wannan alƙawarin fa khatabu bi qawlihi minkum eh musu magana da faɗa shi cewa daga cikin ku yace man wulida al'an wa huwa ma annabi sallallahu ala dinihi a lokacin da ayat ta sauka wanda aka aifa har wanda aka aifa a ran nan matukar yana bisa kan addinin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ake faƙala ba da zalika sai ya faɗa bayan haka cewa la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim zai ya ba su istikhlafi mai wa aban ƙasa kamar yadda ya ba na gabanin su wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi tadalahum zai tabbatar musu addinin su wanda ya yarda musu da shi kenan Allah ya nuna cewa ya yarda da addinin su Qur'ani ya ce ya yarda da addinin sahabbai wani ya zo yana zagin su kawai kahuri ne famakkana Allahu bi Abi Bakar Allah ya tabbatar addinin shi da Abubakar da Umar da Usman ya ce wa adallahu aminu ne guzuna wala ya guzuna sun kasance alkawalin Allah kuma suke yakin su cikin aminci suna ta yaƙa ba su ake kama yaƙi ba wa yukhifuna al'adu wala yukhifuhum al'adu suke tsoratar da makiya ba makiya ke tsoratar da su ba tarihi kuma ya tabbatar da haka ya nuna cewa alkawalin Allah ya cika da yace zai tabbatar da su a ban ƙasa ya ba su ya ɗaukaka musu addinin su a halifancin su ko Abubakar Umar Usman addinin ya tabbata da Aliyu kenan yake nuna cewa alkawalin ya cika kuma suna bisa kan abin da Allah ya aza su na addini da sun kauce da ba zai ba su nasarar nan ba nasarar da suka samu na tabbata addinin cewa dalili ne akan cewa Allah ne cika musu alkawalin kuma dan ba su sauya ba wa qala sai yake cewa lillazina takhallafu annabihi wanda suka saba gami da annabin annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yattahi yaki bisa je wa firga zuwatil latina dabahum a cikin yakin da Allah ya zaburar da su yake ce musu faɗa shi fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum in Allah ya maido ka zuwa ga wasu kungiya jama'a daga cikin su fasta'azanuka lil khuruj suka nemi izinin ka akan su huta yaki fa qul ka ce musu lan takhruju ma iya abadan har abada ba kun huta tare da ni ba wanda suke kahure ne ba addinin kirki gare su su ga yadda aka ce musu walan taqtulu tuqatilu ma iya adu yace ba za ku yaki makiya ba da ni har abada yace innakum raditum bil qu'udi awwal marra kun yarda da ku zamna a gida wancan karan na farko da muka fita faqa uduma al khalifin ku zamna da wanda basu tahiya yaki waji muggan maganganun da ake ta gaya ma wanda basu da imani su kuma wancan aka gaya musu wancan magana mai daɗi kenan nuna cewa suna kan abin da Allah ya hauda su falan malikaw annabi sallallahu yasaluna hul izna fil khuruj yayin da suka hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman izini kan huta a yaki makiya falami azallahum bai musu ba izini sai Allah ya sabko cewa sayqulul muqallafuna idan talabtum ila maganim li ta'khuzuha zaruna nattabi'ukum wanda suka ki zuwa yaki a wancan karan yanzu in sun zo za su rika ce muku ku bar mu mu bi ku suna so su sauya maganar Allah ta can harko da yace ka a bar su su bi ku to yace wannan ka ce musu ba za ku bi mu ba har abada haka Allah ya faɗa kahin haka to za su ce hasada ce ake mun ka ce bar dai baku da fahimta addini har abada wannan munafukai ake faɗa duka Allah dai ta gaggaya musu magana wa qala lahum yake ce musu kullul mukhallafuna min al-arab ka ce ma wanda suka ki zuwa yaki daga cikin ƙauyawa satu da auna ila qaumin za a kira ku zuwa ga wasu mutane uli ba asin shadidin ma abuta ƙarhi mai tsanani tuqatiluna hum usulmu ko ku yake su ko kuma su musulunta har zuwa ƙarshe dai da suwa ake sahabban annabi alaihi wannan wannan da suka ki tahiya yaki munafukai ga kenan yake nuna cewa wanda ba su yi daidai ba Allah yana gaigaya musu magana da ta dace da su sahabbai kuma ya gaya musu mai daɗi wallazina kanu fi ahd rasulullah sallallahu alaihi haya wanda suke zamanin annabi sallallahu alaihi suna raye hudibu an yi musu magana bizalika gami da wannan magana lamma takhallafu anhu lokacin da suka ki zuwa wa baqiya minhum fi khilafati abubakar suka tsaya a halifancin abubakar da umar da usman Allah ya rada su yace ma aujaba lahum bidatihi iyahum lokacin da ya wajabta musu biyayya a gare shi al'ajar ya wajabta musu lada wa bi tarki ta'atihim al'azab al'alim in suka bar biyayya gare shi azaba mai radai izana min Allah ta'ala bi khilafatihim radiyallahu anhum wannan Allah yana nuni ne game da hali yarda da halifancin su wala ja'ala fi qulubihim gilla li ahad minhum bai sanya bakin cikin su ga wani wanda ya zo bayan su ba fa iza asbatat al-khilafa wahid minhum idan kwa halifancin ya tabbata ga ɗaya daga cikin su in tazama minha khilafatul arba'a to halifancin guda hudun duka ya tabbata ya ce wa rayona malaman hadisi suna ganin sallah juma'a da watatta khalfa kulla imamin bayan kowane liman musulmi barri ne kana ko fajiri mutumin kirki ne ko na banza ya ce fa inna Allah ta'ala faradar juma'a dan Allah ya faranta juma'a wa amara bi itiyaniha faradan mutlaqan ya wajabta kawo ta yin ta zuwa gare ta farilla ta saki kawai ma ilmihi ta'ala bi annal qa'imina yakunu minhum al-fajir wal fasik duk da Allah ya san cewa cikin shugabannin da za a yi za a samu fasikai za a samu fajirai amma bai ce ba kakku yi sallah bayansu walam yastasin waqtan duna waqtin bai yi istisna'in wani lokaci banda wani ba wala amara bin nida'il juma'a duna amrin bai yi umarni ba da ai kiran sallar juma'a wani lokaci banda wani lokaci kenan wannan yana nihin cewa malamai na hadisi sun tafi kan cewa aqidar su li shugaba ko mun zaluncin shi ko mun ta'addancin shi za a yi sallah bayan shi ba za a ƙi yin sallah bayan shi ba don saboda rashin yin sallah rarraba kawuna ne wanda Allah ya hana gami da wannan shi yasa suke sallah duk wannan shakiyancin hajjaji da yake yi amma duka sahabbai da sauran su bin shi bayan shi suke sallah ba su ce mu je mu ta mu matukar dai ya iya sallah wa yarawna jihar kufar ma'am suna ganin kuma za a yaki kahurai ma tare da fasikan shugabannin nan wa in kanu jawara ko da azzalimai ne wa yarawna du'a alahum bisala suna ganin cewa shugabanni addu'a ake musu ta Allah shirya su wal adaf ila al adl kuma tausayawa zuwa ga adalci wala ya raunar furuja bi saifi alaihim ba suna ganin a huto na huto da takobi a gare su ba wala qitalu fitna qiladul fitna ko kuma yaki na fitina malamai na hadisi ahlus sunna sun tahi akan cewa shugaba ko da yana zalunci ko da yana tauye haƙin al'umma ba hutowa ba su ce ku huto a yaƙe shi ba su huto da huto na huto da makami da shi ba annabi ya bayyana cikin wani hadisi cewa ku roƙi Allah ku ba da haƙin da ke kanku ku kuma haƙin ku ku roƙi Allah wa yarawna qitalul fi'atul bagiya suna ganin yaƙar kungiya wadda suke na zalunci ma al-imamu al-adil tare da shugaba wanda yake adali a cikin abin nan a cikin musulunci in an samu adalin shugaba daga an samu dan adawa kashe shi ake yi matukar dai shugaban adali ne duk wanda ya fito ce so nake in kwace mulkin to da shi ake me yasa dan zai kawo ta hutun da ta yi wannan yace iza kana wujida ala shartihim fi zalik in an ya kasance an same shi akan sharadi wa yarawna dara dara al-islam la dara al-kufr suna ganin gida shine gidan musulunci ba na kahurci ba kamar atul mu'tazila kamar da mu'tazila suke gani ma daman nida'u bi salati wal iqama zahirin matukar kiran sallah da iqama suna nan wa aluha mumkinina fiha minha aminin ko masu garin suna nan suna tabbatar da shi suna amince nan me yake nihi malamai na hadisi da ahlus sunna sun tafi akan cewa dukkan wani gida in a duk wani gari duk wani gari an gan shi kiran sallah da ikama suna bayyana suna ɗaukaka kawai garin musulunci ne ba za a yaƙe shi ba to kuma ina wanda za a je liman in za a yanka ba zancen kiran sallah ba ana sallah za a kama liman kin a yanka babu zancen cewa yaƙi ne na Allah a fi'atul bagiya musulmi suke kama ma shugaba a yaƙe su alfi'a bagiya wanda sun huto su wannan kin shugaba adali yace wa yarawna anna ahadan la takhallus la tukhallasa lahu bil janna wa yin amila ayyu amalin yace suna ganin cewa babu wani daya da zai kubuta ga aljanna ko ya aikata kowane aiki ma'ana ya shiga aljanna ya same ta ko da ya aikata wani aiki sai da farala Allah da rahama shi wanda yake keɓanta su ga wanda ya so idan ya aikata alkhairi kuma ya yi aiki na da'a to wannan farala ce ta ya kasance inna ma an fadilin wa ojetin wala uzurin farala ce da hujja baya da uzuri kamar yadda Allah yake cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ma zaka minkum min ahadin Allah ya ce dan ba farar shi ba da rahama shi cikin ku babu wanda isa ya tsarkaka ba wanda isa ya samu aljanna ne dai Allah shi ke tsarkakar da wanda ya so yaqtasu bi rahmatihi man yasha shike ke bantar wanda ya ga dama da rahama shi suna imani cewa inna Allah yarzuqu kullu hayyin makhluq Allah yana arzuta dukkan wani wanda yake rayayye kuma abun halitta wa rizqul gaza allazi bihi qiwamul haya arziki na abinci wanda rayuwa da shi take tsayuwa wa huwa yadmanuhu Allahu liman abqahu ala khalqihi wannan Allah ya daula mun ta shiga duk wanda ya bari cikin halittun shi ba wai dan adam kadai ba da tsuntsu da dabba da komi da komi gaba ɗaya Allah shi ya dau nauyin cewa matukar suna lumfasawa shi zai ba su arzikin su abinda za su ci su sha wa huwa allazi razaqahum min halalin aw min haram ta halaka ne ko haram Allah da ya arzuta su kuma ba hujja bace akan cewa haram kin a nema wa kazalika rizqul zina hakanan arziki na ado alfadil amma ya abihi wanda aka yayi fi saura gami da abin da yayi saura a cikin wannan shine al-Imam Sa'id Nasir Sa'idi a cikin manzuma shi yake cewa arzikin mutum zai taho mishi koda ya kasance a bisa goshin zaki yake ko a bisa goshin zaki arzikin ka yake Allah ya ce naka ne sai ya zo shine yake ne wa yu'minuna suna imani bi anna Allah ta'ala cewa Allah madaukin sarki khalaqa shayadina ya halici shaydanu tuwaswisu lil adamin suna wasiwasi ga dan adam ya halici shaydanu suna yin wasiwasi ga dan adam wa khada'unahum suna yaudara su wa gurunahum suna rudar da su wa anna shaydan cewa shi shaydan ya takhabbadu lil insani yana takwarmuniya da dan adam yana abun nan yana batar da mutane wa anna fi dunya saharatan usihiran wa sahara a duniya sun yi imani da cewa akwai yan dabo akwai dabo akwai wanda suka yi inkarin shi suka ce ƙarya ce wa anna sihira istimaluhu kufrun min fa'ilihi kuma cewa sihiri mai aikata shi kahuri ne mu'taqidan lahu matakar ya kudure shi nafi'an darran bi ghairi iznillah mai cutarwa ne mai anhawanarwa ne ba tare da izinin Allah ba wa yarawna suna ganin su malaman hadisi mujanabatul bid'a wal asam nisantar bid'a da zunubai wal fakhr da al fakhari wat takabbur da girman kai wal ujub da al ajabi wal khiyana da yaudara wad dagal da yaudara dai duka ma'anarsu ɗaya ce shine sharri wasu aya da kuma aiki abinda mutum zai yi kokarin tsakanin bata mutane namimanci kawai a sai aya bayanan nasu bin namima wa yarona kafal aza suna ganin cewa a kame cutarwa ga mutum ga dan uwanka wa tarkul giba da barin giba illa liman azhara bid'a sai wanda ya bayyana da bid'a wa huwa yad'u ilaiha yana kira zuwa gare ta wannan a bayyana ma mutane a kauce mata ba ba namimanci bane hakanan wanda yake aikin fasikanci a bayyana dan kamar da mai bugu ya kawo abiyat wanda an halitta yin wannan a cikinsu giba a cikinsu falƙaulu fihi laysa bi gibatin indahum a faɗa akan irin wa'annan babu giba a cikinsu annabi sallallahu alaihi a wani hadisi yake cewa babu giba ga wanda ya bayyana aikin sabo wa yarawna ta'allumal ilmi malaman hadisi suna ganin wajibi ne neman ilimi wa talabihi min mazanihi kuma a neme shi a inda ake zaton samun shi wal jidd da kokari fi ta'allumul qur'an wajen neman qur'ani mu ne mafi shaida tunda mun ga arba'una hadisi kan qur'ani har wajen guda biyu wanda kuma akwai wasu da dama arba'una hadisin guda wancan hadisi arba'in ne amma kahin ya kare wajen hadisi ɗari da talatin da wani abu muka gani zai kawo wa ulumuhu da ilman alqur'ani wa tafsiruhu da tafsirin shi wa sama'i sunan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jam'iha da jin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam da hada su wal fi tafaqquhu fiha da kuma neman ilimin su hadisan annabi ayoyin qur'ani duka neman ilimin su ake ba karanta su ake ba ba a fahimce su ba wa talabu asari sahaba da neman ilimi na maganganun sahabbai wanda muna gani kullun a cikin musannaf na ibnu abi shayba shine shakundum shine matattara ta asar na sahabbai da tabi'ai hakanan musannaf na abdurazak hakanan a sunan na sa'id ibn mansur da makamantansa da dama da na ake samun maganin sahabbai me yasa amfanin maganganun sahabbai suke haskaka maka mi magana annabi take nihi in ka ga sun hada akan wani abu sai ya fassara maka cewa to hadisin nan ga abin da ake nihi da shi shi yasa masu asar sun saba mafi yawanci kamar su ibnu abi shayba da makamantansu bayan kawo hadisan annabi ne cikin baban suke kawo asar na sahabbai da tabi'ai wal kaffu anil waqi'a fihim kuma da kame baki gami da fada ma cin mutuncin su wa ta'awulul qabihi alaihim da kuma musu mummunan tawili dan uwanka duk lokacin da kaga ya faɗi magana ko kuma cikin littafi ko a zahiri to kai kokarin yi mata kyakkyawan tawili kyakkyawar fasara ka ce la'alla kaza yake ni yanzu mun gani a cikin wannan wutiriya inda malam yake cewa yugisuhum annabi yake ba su taimako dalibul gaus neman ba da taimako sai Allah yake yi shi amma abin da zaka ɗauka kyakkyawar magana shi ba da taimako na annabi daidai wanda Allah ya bashi izinin yayi ba ka ɗauka mishi magana shi ba ka fassara ta mummuna fassara ka ce mishi a ai ya tabbatar da mai algiyasa banda Allah kyakkyawar magana duk wanda ya hode ta ka mishi kyakkyawan tawili ka mishi kyakkyawar fassara wanda zai huta kai ka huta yace wa yakulunahum fi ma jara bainahum suna wakilta lamarinsu cikin abin da ya gudana a kansu ala tawili ila Allah azza wa jalla zuwa ga tawili duk abin da ya gudana tsakanin sahabbai da tawili ne yaƙe-yaƙe da suka yi da kashe-kashe tsakaninsu na wancan lokaci da tawili ne ba da san rai ba shi yasa mai risala yake cewa al-kaffu amma shajara bainahum da kame baki gami da abin da ya gudana tsakanin sahabbai yace ma alzumul jama'a tare da lazumtar jama'a wa ta'affuf fil ma'akal wal mashrab wal malbas da kamewa cikin abinci da abin sha da abin tuhahi duka mutum yayi kokarin kiyaye ya samu na halak wa sa'ayi fi amal alkhair da kuma aiki cikin aikata aikin alkhairi wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar da umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna wal iradu anil jahilin da kauda kai gami da masu wauta in sun maka kai hakuri hatta yu'allimuhum haka karantar da su bayyinu lahum alhaq a bayyana musu gaskiya wanda yake ya jahilci abu in yayi shi lallaba shi ake ha a karantar da shi abun dada in so a mishi inkari summal inkari sannan sai inkari wal uquba da yi mishi uquba wanda kuma wannan hannun hukumomi yake inna musulunci ne min ba'dil bayani bayan bayani wa iqamatul uzr bainahum wa minhum da tsaida uzuri tsakaninsu a cikin su yace haza asalul din wal mazhab magana ta zo karshe yace wannan shine asalin addini shine mazhab asalin mazhabi itiqadu aimatul hadis kudiri aqida ta malaman hadisi allazin lam tashna'um bid'a wanda bid'a ko dai bata shiga kayan su ba walam talbisum fitna wanda hutuna bata shige su ba walam yakhfu ila makaruhin fi dinin basu kewaye mummuna cikin addinin su ba wala tafarraqunahu bisa rabu da addinin su ba yace wa alamu ku sani anna Allah ta'ala Allah madaukin sarki aujaba fi kitabihi ya wajabta cikin littafin shi mahabbatuhu san shi a so Allah wa magfiratuhu kuma da gafara shi li muttabi'i rasulullah sallallahu alaihi fi kitabihi ga wanda suka mahabba so kai ga wanda suka yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi da nema musu gafara a cikin littafin shi wa ja'alahum al-firqatun najiya ya sanya su sune masu al'umma wanda suke wanda suke masu tsira wal jama'atul muttabi'a jama'a wanda suke bin Allah da manzon shi fa qala liman da'a annahu yuhibbullah yake ci Allah sai ya faɗa gami da wanda yi da'awar cewa yana son Allah ya ce ku ce musu kul in kuntum tuhibbuna Allah ku ce musu in kuna kasance kun ce kuna son Allah to menene fattabi'uni kawai ku bi ni mai son Allah kawai biyayya ga annabi ita ce nuni ga cewa kai masoyin Allah ne in kana yin haka yuhibbukumullah sai Allah ya soka kana biyayya ga annabi sai Allah ya soka wa ya gafir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku zunubinku kenan nan mutaba'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita kawai take tabbatar mana ga cewa mutum ya samu soyayyar Allah Allah yana son shi shi yasa muka ga wannan littafin da muka yi arba'una hadisun fil ikhlas wal mutaba'a cikin ikhlasi da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace nafa'ana Allah wa iyyakum bil ilm da mu da ku Allah an hanar da mu da ilimi wa asamana bit taqwa ya kiyaye mu da tsoron Allah mini zegi daga karkacewa wa dalala da bacewa bi mannihi da baiwashi wa rahmatihi da rahamashi wannan shine karshen wannan littafi mai albarka na al-Imam al-Hafiz Abubakar al-Isma'ili rahimahullahu ta'ala wannan shine mun karanta shi a cikin darasi guda goma yanzu a nan gurin abin da zan tambaya wannan littafin da in hudu wa yake da shi yau wannan darasi na hudu ne wanda suke da shi su daga hannu da shi wannan littafin ba ga mutum ɗaya nan ga biyu nan ga uku ga hudu ko da a gama ne a cikin wani littafi daidai sunan mutum yana da shi ne to kaga dai wanda suke da shi su ne kaɗan karatu na hudu kuma darasi na hudu kuma wanda ya san al'imamul hafiz abubakar ismaili sa'an su bukhari a ilimi ya bayyana aƙida ta gaskiya ko muka zaburar da matsayin shi da matsayin littafin kahin a fara kuma in mutum zai sai shi bai wuce dala ɗari in maka ce ba relir in za a maka shi ina ga bai wuce dala hamsin kuma har aka ƙare karatun mutum bai da littafin zai kasance dai mutum ya dau ya saurari wa'azi amma ba ya dau karatu ba wanda shi ma zai iya karantar da wani ku haɗu gaskiya tsakaninku da Allah yanzu wanda yake wanda yake karantar littafi a matsayin ɗaukar karatu ne nake har a ƙare shi bai da littafi karatu ne wanda zaka tashi ka je gaban malami ya koya maka ka karanta ka dau baki ka karanta baki ya fassara maka yanzu wannan mun taɓa zuwa gaban malami babu littafi to shine aka takaice dan saboda lokaci muke yin shi da wannan siffa kenan da Allah yana jan hankali duk littafin da muka samu mutum ya kokarin kwaɗayin samun shi mutum ya yi kokarin kwaɗayin samun shi littafi shine makamin ɗalibin ilimi musamman ma wannan 'yan ƙanana wanda ba su kai suka kawo ba